يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau nawa ga watan zulqa'ada kenan na'am zulqa'ada nawa yau kenan an kai sha to sha ɗaya ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da ina jin 28 kenan ga watan hudu a hijira a shekara ta 2029 ashirin da shida miladiya domin ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi na arba'una hadith arba'una hadithan da muke gabatarwa a wannan masallaci na masjidul bukhari wannan yau za mu tashi hadisi na talatin da ɗaya da izinin Allah hadisin da zai mana magana akan falalar zuhudu insha Allah za mu jima a nan menene zuhudu da kuma falalarsa بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس يا مأيك الله دلني على عمل كنوسا تردني إزوا ونأيكم idan amiltuhu idan na aikata shi a habbanillah Allah maɗaukakin sarki zai so ni wa a habbanillah kuma mutane za su ƙaunace ni za su so ni faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhad fi duniya kai zuhudu ka guji duniya yuhibbuka Allah Allah zai so ka zai ƙaunace ka wazhad fi ma inda nas ka nesanci ka guji abin da ke wurin mutane yuhibbukan nas mutane za su kaunace ka za su soka an ji fassarar hadisin kamar yadda muka ji wannan hadisi ne na 31 hadisin abil abbas sahal ibn sa'd ibn sa'idi radiyallahu ta'ala an gabanin mu shiga cikin sharhin hadisin bari mu danyi waqfa yasira ko kuma qasira akan shi wannan rawi a'la lil hadith wanda ya rawaito wannan hadisin shine ainihin wato Abu abbas Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala an sunansa kamar yadda muka ji shine Sahal ibn Sa'd ibn Malik bin Khalid al-Sa'idi al-Ansari mutumin Madina ne akwai al-Ansar akwai al-Muhajir an gane da kyau to shi wannan al-Ansari ne yana daga cikin kananun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ɗin ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kiyaye wasu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin ma masu yawan rawaitar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana nakalto ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekaru ya shekara sama da ɗari a rayuwarsa sannan ya shekara ya rasu a shekara ta casa'in da ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan shine rawinmu na wannan hadisin wato abul abbas sahal ibn sa'ad ibn sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala yace ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka saba bari mu ji sharhin imam an-nawawi قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي يتي قوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله كوجي الدنيا كأينهم واتو كوجي الدنيا كي زهد دنغني دا دنيا يحبك الله sai Allah ya kaunace ka Allah ya soka az-zuhdu zuhudu abinda ake nufi da shi kamar yadda Imam nawawi ya faɗa shine tarku ma la yahtaju ilayhi min ad-dunya shine mutun ya bar abinda baya bukata a cikin sa cikin duniya wa in kana halalan koda ya kasance wannan abin halal ne wal ikhtisaru ala al-kifaya mutun ya takaito akan abin da ya wadatar da shi walwara wara'u kuma shine tarku shubuhat mutum ya bar shubuhohi ina fata mun fahimta to wannan shine bambanci tsakanin zuhudu da wara'u shi zuhudu kamar yadda Imam Nawawi ya faɗe shi a nan shine tarku ma la yahtaju ilayhi min ad-dunya ko ma la yuhtaju ilayhi min ad-dunya barin abin da ba a bukatarsa a gidan duniya wa in kana halalan ko da wannan abin ya kasance halal ne wal ikhtisaru ala al kifaya mutum ya takaitu akan abin da ya wadatar da shi wannan shine zuhudu shi kuma abin da ake nufi tsantseni wara'u shine tarku shubuhat mutum ya bar shubuhohi qalu malamai suka ce wa aqalun nasi az-zuhad waɗanda suka fi kowa hankali shi ne masu zuhudu li'annahum ahabbu ma ahabba Allah saboda sun so abinda Allah maɗaukakin sarki ya so sun ƙaunaci abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunata wa karihu ma kariha Allah kuma suka kyamaci abinda Allah ya kyamata min jam'i duniya ta tattara duniya ma'ana ta hada ta neman abin duniya wasta'malur rahata li anfusihim dan haka suka samar wa kansu ainihin wato kwanciyar hankali da samun nutsuwa gare su duk wanda ya daukar wa kansa zuhudu to lalle ya samar wa kansa kwanciyar hankali ba tare da ya ainihin wato jefa kansa cikin fitintuno inda ba shine ya dace da shi ba Abu Muhammad bin Idris Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa law usili aqalin nasi da a ce zan yi wasici ga wanda yafi kowa hankali to lalle da na ainihin wato mayar da shi zuwa abin da ya shafi zuhudu wani ba'dihim ga wani abu daga sashin su suke faɗi ma'ana wasu daga cikin masana mawaka suke cewa kun zahidan fi ma hawat aidil wara tadha ila kulli al-anami habiba aw ma tara al-khattafa hurrima zaduhum faghada rabiban fil hujuri qariba anuska kutasa ra'isan ko amma a wasu nusak abin da yazo shine rabiban kamar yadda na karanta kun zahidan ka zamo mai gudun duniya fi ma hawat aidil wara dangane da abin da hannuwan halittu suke da shi alwara huna ai alkhal ka guji abin da ke hannun mutane tabha ila kullil anami habiban zaka wayi gari masoyi ne akan dukkanin waɗannan halittu din yace awa ma taral khattafa hurrima zaduhum shin baka ga wannan tsuntsu wanda shine al wanda an san shi da yanayi na kamewa hurrima zatuhum an haramta musu wani abinci ko dai Allah bai ba su ba ko kuma Allah ya rike na wani lokaci bai ba su ba fa gada rabiban fil hujuri qariba to saboda hakuri da yayi sai ya zo ya zamo mafi kusancin makusanta a wajen masu shi ya zamo abun kauna ga wannan masu shi din me yake nuni a nan gurin a duk lokacin da mutum ya guji abin da ke hannun mutane to lalle ya samar wa kansa rigar yanci kuma ya samar wa kansa zaman lafiya babu wanda zai rena shi ai sai an ganka ma za a rena ka sai an ganka za a taka ka baka zo gurin da za a yi maka wannan renin ba to dan haka yake cewa kun zahidan fi ma hawat aidil wara tadha ila kulli al-anami habiba aw ma tara al-khattata hurrima zaduhum faghada rabiban fil hujuri qariba an gane da kyau inda ya sa ra'isan ɗin sai a komar da shi a rabiban wal shafi'i rahimahullahu ta'ala an rahimahullahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an yadda ka anan fi dhanmi dunya imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana da baituka masu zarge na duniya ga baitukan da yake cewa ومن يذق الدنيا فإني طعمتها أو تنسكر فإني ذقتها وسيق إلينا عبها وعذابها أو تنسكر وسيق إلي عبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة صرافها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها زنتك masu قيمة zantuka wanda suka cancanci a rubuta su da ainihin wato ruwan zinari me suke faɗi abin da yake nufi shine imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa wa man yadqi dunya dukkanin wanda ya ɗanɗani zaƙin duniya fa inni ta'imtuha to sai yake labarta maka cewa shi ya duba ya hango ya ɗanɗani abin da ke cikin duniya a wata nuskar ta ce fa inni ya zuktuha na ɗanɗana abin da ke cikin duniyar nan wasiƙa ilayna abduha wa azabuha a wata nuskar wasiƙa ilayya abduha wa azabuha ma'ana sai muka samu ɗanɗananta da kuma azabarta ma'ana mun san menene ɗanɗananta na daɗi mun san menene kuma abin da yake na rashin daɗin cikinta to don haka yadda zai maka nasiha yana nuna maka ya san mecece duniya ya ce falam araha illa gururan wa batilan ban ga duniya ba in ba gururi ba ne ruɗu ne wa batilan da ƙarya kama laha fi zahril falati sarafuha kamar yadda kawalwalnuwa take yaudaran mai jin kishirwa daga nesa an san kawalwalnuwa yawa as-saraf kenan ko wallazina kafaru yake cewa menene أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كوالولنوا وأن السراب كان تبيع كان تيتي سيكا وانا أبو كمروا تو على ربتي سنة السراب to sai yake nuna maka anan falam araha illa gururan wa batilan ni ban ga duniya ba face in ba ruɗu bane a ciki kawai wa batilan da kuma ƙarya yaudara ce kawai kama laha fi zahril falati sarabuha kamar yadda kawalwal ya ke yaudarar mai jin kishirwa ya zaci cewa ruwa ne sai ya je ya ga kuma ashe wani abu ne na daban ba ruwa bane wa ma hiya illa jifatun mustahilatun wallahi duniya ba komai ba ce face mushe ce kawai wacce ba za ta iya maka komai ba alaiha kilabun wanda a kanta akwai wasu karnuka hammuhun na jiki zabuha burinsu su ne shi ne su zo su ɗauki wannan mushe ɗin to kai na ruwanka da za ka je a dinga tattaunawa ko kuma a neman wannan mushe duniya kamar mushe take alaiha kilabun hammuhunna ijtizabuha akan wannan mushen akwai wasu karnuka wanda suna ta haushi suna ta kokarin su dauki wannan mushe din fa in tajtanibha kunta silman li ahliha idan ka nisanci duniya zaka zamo ka samu aminci ka samu kubuta ka samu zaman lafiya da yan duniya wa in tajtadibha idan ka je ku kace zaka dauki duniyan nan za ka ɗauki wannan mushen da ya kamanta maka ita da shi na za'atka kilabuha to a lokacin za ka yi ta jayayya za ka yi ta ja'in ja da waɗancan karnukan waɗanda suke neman duniya zalla kawai fada an ka fudalatil umuri fa innaha dan haka ka bar dukkanin wasu al'amuran da ba su da amfani saboda su haramun ala nafsi taqiyyi irtikabuha haramun ne akan dukkanin wani rai wanda yake mai takawa a ce ya je ya aikata waɗannan wannan ita ce duniya duk wanda ya ɗauke ta za ta zama masa budurwar wawa ce za ta zama masa budurwar wawa ina fatan fahimta don haka duniyar nan da duniyar da niyyar ta ma'abaniha wa balliqha talatan wa kun nabihan alam nabika ma qad qila fiha hiya ad-dunya taqulu li sakiniha حذاري حذاري من بطش وفتك فلم يسمع لهم فيها كلام وهام في محبتها وتاه في محبتها وهام دكان وند يركي دنيا وجن بدا كولي وجن جن دادي وجن ركشي اي كذا to wannan ya zama saki uku saki uku aka shine ba a kome to kai wannan duniya tsalliqa talatan wa kunna biha sannan kuma ka zama ka fada kastu dangane da abin da ke cikin duniya alam bika ma qad qila fiha shin baka ji abin da ake faɗi dangane da duniya da abin cikin duniya ba hiya duniya taqulu lisakiniha ita ce duniya take faɗin waɗanda take yan cikinta me take cewa hadari hadari min batshi wa fatki ka shedunku ka shedunku ko ka shedinka da ka shedinka dangane da damƙata min batshi wa fatki da kyakketawa ta idan na kama mutum ba na raga masa idan na damƙe shi kyakketawa ta ba ta masa da daɗi hadari hadari min batshi wa fatki amma ba su ji wannan abin da ake gaya musu ba wa tahu fi mahabbatiha wa hamu sai suka zo suna ta tiho da tihoniya suna ta fagabniya akan lalle sai an tara duniya yaki halal yaki haram inda za a nema ba tare da an duba a ga yaya halaccin wannan abin nema ba kuma dukkanin wanda ya ɗauki neman duniya da irin wannan ko ina kawai shi sai ya kuɗi to ba zai samu ba in kwa ya samu ta haram to ba zai albarka ba wanda kuma bai damu da ita ba hamminsa damuwarsa ita ce lahira to wallahi sai duniyar ta zo ta ki ko ta so haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda damuwarsa shine lahira damuwarsa shine ya ci mai kyau ya ci halal tunaninsa a koda yaushe ya zai haɗu da Allah madaukakin sarki ba wai duniya bace a gabansa to zaka ga Allah yana buɗa masa duniyar za ta zo gare shi ta ki ko ta so wanda kuma yake sabanin haka zai ta nema zai ta hankoran samu amma kuma ba zai samu ba in ya samu ta hanyar haram to kaga wannan kuma inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban da haka kai hakuri lokaci ne idan Allah ya ce za ka yi kuɗi za ka yi kuɗi idan fa ba za ka yi ba wallahi ba za ka yi ba rufi'atil aqlam wa taffatis suh ina fata mun fahimta da haka dai waɗannan baituka na Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala baituka ne masu ban kai kware da gaske bari na maimaita su domin mu rike su Imam Shafi'i yake cewa ومن يض ومن يذق الدنيا فاني طعمتها ko fa inni duktuha ko fa inni duktuha duk akwai nusar akan haka dukkanin wanda ya dandane duniya ya dandane zakin duniya to ya sani ni ma na dandane ta wasiqa ilaina azbuha wa azabuha ko wasiqa ilayya azbuha wa azabuha kuma an bijiran mana an koro mana an ba mu daɗinta da ɗacinta daɗinta da ɗacinta duk mun sani to don haka zan maka nasiha dangane da mecece duniya ya ce falan araha illa gururan wa batilan ni ban ga duniya ba face gururi ne rudu ne wa batilan da kuma ƙarya kawai kama la hafi zahril fala'i sarabuha kamar yadda kawalwalniya ke yaudarar mai jin kishirwa zai zauce ruwa ne amma kuma za ta yaudare shi ba ruwa ba ne to haka duniya take sai ta nuna ko da ku ake yi in ba ku babu guri sai da ku ne guri yake gurintuwa to lalle ka sani wannan rudi ne kawai wa ma hiya illa jifatun mustahilatun ba komai bace face mushe ne alaiha kilabun hammuhunna jikizabuha akan mushen nan akwai wasu karnuka waɗanda suke nema su kai farmaki su ɗauke wannan mushe ɗin to dan me kai za a ganka kuna ta wawa cikin wannan akan mushe bayan Allah ya karrama ka fa in tajtanib ha kunta silman li ahliha idan ka nisanci wannan mushen ka nisanci duniya to ka zamo ka kubuta ka aminta da duniyar da yan duniya wa in tajtabit ha idan ku ka lalle sai ka neme ta ka ɗauke ta na za'atka kilabuha to waɗannan karnukan su ne fa za su zo suna ta kokawa da fada da jayayya da kai akan wannan mushe din akan wannan abin da bashi da kima din fada an ka fadalatil umuri fa innaha haramun ala nafsi taqiyya tikabuha dan ka kabar waɗannan abubuwa marasa amfani saboda haramun ne akan rai wanda yake mai takawa ya je aikata ire-iren waɗannan abubuwa din wannan yana nuni akan haramcin wai dan mutum an tila masa iya kawai duniya mutum ya ga ta farin ciki akan wannan wa qad sarraha bidhalika al-imam al-baghawi fi tafsirihi imam al-baghawi ya sarra haka ya yi bayani ɓaro-ɓaro a cikin tafsirinsa inda yake cewa ƙarƙashin aya wa farihu bil hayati duniya kuma suka yi farin ciki dangane da rayuwar duniya saboda abin da suka gani Allah ya ba su suka yi farin ciki da wannan thumma al muradu bid dunya al madmuma talabu za'idi ala al kifaya to dan kada ka ji ana ta duniya duniya ba wai samun duniya shine aka haramta ga baki ɗaya ba a'a idan ka samu abin da kake so ya wadatar da kai to ka wadata da al'amari irin wannan amma kai ta cewa sai ka nemi ƙari akan wadatarka sai ka nemi ƙari to ka buɗe wa kanka ƙofar da shedan zai dinga shigo maka kullum za ka dinga jin tsoron talauci ba za ka dinga sadaka ba ka buɗe wa kanka ƙofar a shedanu ya yi da kuma alfaƙar wa ya murkun bilfasha amma idan ka wadatu ka samu ƙana'a ta zuci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka da abin da Allah ya hore maka ka wadatu da wannan to lalle za ka samu lumana na'am almuradu bi ad-dunya al-madmuma abinda ake nufi na zargi na wannan duniya shine talabu za'idi 'ala al-kifaya mutun ya nemi ƙari akan bukatunsa amma talabul kifaya amma neman abin da kake bukatar ka wannan ai fa wajibin dole ka tashi ka nema eh ba za ka ce ai zuhudu bane ga abin da kana neman sa na wajibi kuma ga ka ga iyalai ga kaza ka ce a yadda kake da zuhudu haka dole wancan shi mai a wannan ko ba zuhudu bane a wannan cutar kai ne kuma ai zuhudu shine ka samu halal daidai bukatunka ina fata mun fahimta ka ci ka sha ka sa tufafi ka yi bukatunka daidai gwargwado an gane da kyau amma ba daidai bane mutum wai da sunan zuhudu ya dinga sa kaya duk a fashe alhali yana da damar da zai sutura da Allah ya hure masa wannan kuma ai kana butulcewa ni'imar da Allah ya maka kenan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith idan Allah ya maka ni'ima ka zantar da ita a ga alamun asar na wannan ni'ima da Allah ya maka abinda ba a so ka dinga kwallafa wa kanka abinda ba ka da shi sai kai abin da yafi wanda yake na neman ka a koda yaushe wannan shine abin da aka hana qala ba'dhum wani sashi daga cikin malamai yake cewa walaysa zalika min ad-dunya wa amma ad-dunya faz-za'idatu 'ala al-kifaya wastadalla biqawlihi ta'ala zuyyina lin-nas zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harb ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن husnul ma'ab ko ma'ana malam yake cewa wasu malaman suka ce walaysa zalika min ad-dunya ma'ana wannan baya daga cikin duniya wanda yake nan wanda zai nemi daidai gwargwado dinsa abinda zai ishe shi wa amma dunya abinda za a ce mutum yayi duniyanci ya nemi abinda yake ba daidai ba az-za'id 'ala al-kifaya shine mutum ya nemi dadi akan bukatunsa kamar yadda muka ambata wasu lallabi ƙaunihi suka faɗi wai menene daɗi akan bukatun mutum ya kamata mu warware wannan gaba ko me ake nufi da daɗi akan bukatun mutum yanzu misali ƙaddara idan aka ce ɗan albashi ne ɗan albashi malamin makaranta ko kuma ma'aikacin gwamnati ne ko wani abu makamancin haka to sai a ce shi ai mai zodi ne tunda ma'aikacin gwamnati ne ya wadata akan wannan albashin to sai wuce wani irin albashi ne zai wadatar da shi har ya wadata a irin wannan albashin ballantana har idan ka ga wani dan albashi yana neman abin da zai rufa kansa asiri sai ka cewa na bashi da zuhudu duk albashin da yake dauka to wani albashi ana baka bai fi sati ɗaya ba ya gama albashi kai ma ka sa shigin bashi ne an gane da kyau ya bi bashi gaba ɗaya kaga kenan ba zai iya ɗaukar rayuwarsa ba dole ne ya ƙara neman abin da zai daidanta abin da yake na rayuwarsa ina fata mun fahimta akwai waɗanda idan Allah ya ba su wani yanayi zai ishe su kuma zai ishi yanayin tallafawarsu kuma zai ishi su duk abin da za su amma kullum hankoran ƙari kan ƙari ake ita dukiya ba haramu bane ka neme ta ba kuma illa bane idan ta yi yawa ina fata mun fahimta abin da ake zarga a koda yaushe ka samu abin da zai ishe ka da duk abin da zai iya yiwa ka baya wani kai sadaka ka fitar da duk abin da ya kamata an gane da kyau amma a koda yaushe kai kuma tunaninka ba duniya ba lahira bane duniyar ce dai kawai competition ai waɗancan sun yi kamfani sunanka kake so a koda yaushe a dangaje ai ta nema ai ta nema a manta da lahira to irin wannan shine abin zargi an gane da kyau amma dan ka nemi duniya karayar da al'ummar musulmi wannan abin nema ne ai ma'ana kuɗi akwai abin da ibada ma ba za ta yi da kyau ba sai da kuɗi yau idan mutum ba shi da kuɗi mai sunan kuɗi ba zai je aikin hajji ba ba zai yi wasu al'amura na abin da ya kamata aiwatar da su ba to don haka shi magana akan kifaya wadatuwa akan mutum ya danganta daga wane zuwa wane wani wadatarsa ba ta kai ta wane ba wani kuma idan zai nuna maka wadatar a bukatuwarsa sai ka je idan wani ya samu rabinta ya ishe shi to kenan ita kifayar nisbiya ce ma'ana tana bambantuwa daga wane zuwa wane ina fatan fahimta amma a hankalce za ka dinga jin idan aka ambato maka wasu amount na kuɗi na wasu da suke da shi sai ka ce su ka waɗannan me suke tunanin Allah zai musu na magana talauci ko makamancin haka ina ma dai a ce na halak ne amma wani shi ya san inda ya samu wannan kuɗin nasa amma kuma har a koda yaushe har koran ƙara a nema yake na'am shi nema ana ta nema innaka kaji'un ila rabbika kathan famulaqihi ta wajen ibada haka ta wajen nema din shi ma to amma abinda ba a so shine kada ya zama wannan neman duniyar ka sanya ta a gaba ta mantar da kai lahira to wannan shine ka sanya shi sama da bukatunka amma idan ka sanya neman ka abinda kake nema zaka rayar da al'ummar musulmi ne to wannan abin nema ne ai zaka ci zaka ba iyalanka zaka ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi gine-gine da kaza zaka yi gine wannan tunanin ka shine tara dukiya to kaga wannan abin nema ne amma kai abin da kake nema a yau Allah ya hore maka duk wani bukatun da ake so dan adam ya samu kai dai ka san baka tunanin talauci in ba wata kaddarar rayuwa ba sannan kuma kai baka taimaki addinin Allah ba baka taimaki ƴan uwanka ba amma kullum competition kuke lalle sai kaga kada dukiyarka ta kare to ire-iren waɗannan su ne abin da ake magana akan zargi ina fatan fahimta to shine abin da malam ya kawo aya a nan gurin su gina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqaddara ma'ana an kawata wa mutane hubbu shahawati soye-soyen abin nan sha'awance sha'awance na daga cikin minan nisa'i daga mata wal banina da 'ya'ya walbanina walqanatiril muqantarati da kuma tarin dukiya mai yawa min az-zahabi daga zinare wal fidda da azurfa min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawwama da kosassun dawakai wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth da kuma dabbobi na ni'ima da kuma gona waɗannan su ne dangogin ababen da aka kawata wa mutane sha'awance-sha'awancensu to abin tambaya shin wannan aya ta zo tana zargin duk wanda ya so ɗaya daga cikin waɗannan dangogin idan da haka ne to babu wanda zai sha ai babu wanda zai ce baya kaunar mata baya son ƴaƴa baya son dukiya baya son kaza baya son kaza babu wanda zai faɗa haka abinda ake zargi a ciki shine ka yi abin da ya fiye kima abin da ya sauka daga kan bukatunka na abin da ya dace ka yi ka nemi aljannar Allah da su ina fata mun fahimta wani sai ya zo ya ce maka misali zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa saboda shi yana son mata a san matan da yake sai ya zamo ya auri mata saboda hudin da aka halasta masa to kaga wannan yayi ya wuce alqadrul abinda aka halasta masa an gane da kyau kaga wannan sai ya zamo abin zargi ko kuma ya je ya aikata abin da aka haramta masa na zina ko makamancin haka kaga ya wuce ne abin da aka halatta amma fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba idan ma akwai lokacin bayi mutum ya tara kwarkwarore duk ba zai zama abin zargi ba ina fata mun fahimta ya danganta da lafiyarsa da kuma samun sa anan kuma wal bani kowannen mu yana son ƴaƴa to so din da ake zargi a kansa shine san da zai hana uba ya ga ƴaƴa suna ba daidai ba ya kikofar su a ce ‘ya'ya su fi ƙarfin iyaye misali a ce ba za ka iya tarbiyyantar da su ba a ce ‘ya'ya su zo kana ji sun kama hanyar wuta amma kai kuma ka ce ba za ka iya ne musu maganin ko wai saboda kana son su kowa ya je abin da ya ga dama ƙauna ce ya jawo haka to kaga wannan ai so ne na hauka wannan so ne na abin zargi da Allah ya zargi irin wannan ina fata mun fahimta to dukka kiyasta waɗancan abubuwan akan haka haka ita ma dukiya din mutum ya tara ta ba dan komai ba sai dan alfahari sai dan a ce su su ne kaza ba wai dan yana so ya kiyaye dokokin Allah ya biya bukatunsa na yau da kullum to kaga wannan babu maganar zuhudu a ciki ina fata mun fahimta haka sauran wa'anda bayanan da suka zo malam yace fa qauluhu ta'ala isharatun ila ma taqaddama min talabi at-tawassu'i wat-tabassut fadin Allah madaukakin sarki da muka ji wannan nan zugina malam yace ishara ne ila ma taqaddama dangane da abin da ya gabata min talabi at-tawassu' wajen neman wasa'awa watabassut ma'ana wasa'awa ƙara faɗaɗawa da yalwatawa da kaza akan abin da yake na wajib abin nan bukatunsa na yau da gobe bukatun da zai iya isarsa ina fata mun fahimta qala shafi'i rahimahullahu ta'ala talabu az-za'id min al-halali uqubatun ibtala Allah biha ahla at-tauhid tajifa talabu az-za'id imamu shafi'i yake cewa neman ƙari akan buƙatuwar mutum na halal uqubatun wannan uquba ce ibtalallahu biha ahla tauhid wanda Allah ya jarabci ma'abota tauhidi an gane da kyau idan mutum zai iya wadatuwa akan abin da zai wadatu to ya wadatu amma neman ƙari akan wadatuwan buƙatuwan nan nasa to wannan wata uquba ce da Allah ya jarabci ma'abota tauhidi akai shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن, الزه... أن الزهادة فيها ترك ما فيها فاجرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها كالمومي ماسو بنكاي يتي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها باب wani gida bayan mutuwa da mutum zai zauna illallati kana qabla al-maut yabniha in banda wannan wanda gabanin mutuwan da ya gina an gane da kyau gabanin ya mutu ya gina makarantu ya gina masallatai ya gina rijiyoyi ya yi sadaka mai gudana to wannan gidan shi ne zai amfane shi lokacin cikin kabarinsa amma la dara lil mar'i qabla ba'da al maut yaskunuha babu wani gida da mutum zai zauna bayan mutuwarsa illa allati kana qabla al maut yabniha in banda gidan da ya gina shi gabanin ya mutu ma'ana gida na aikin alheri kenan fa in banaha bi khairin idan ya gina gida na alheri ƙaba maskanuhu to ma dalla da wannan matsugunni nasa wa in bana ha bi sharri idan ya gina na sharri ne khaba baniha ai wanda ya ginin nan ya taɓe yayi asara an nafsu kaga rai targabu fi duniya yana kwaɗayin duniya rai da kake ganin sa yana kwaɗayin duniya wa qad alimat kuma ran nan ya sani cewa anna zahadata fiha tarkuma fiha yin zuhudu a cikin duniya shine ka bar abin da ke cikin wannan duniya fagris usulat tuqa ka gina asalin taqwa ma dumta mujtahidan matukar kana neman kaiwa makura wa'lam ka sani bi annaka ba'da al-maut laqiha lalle kai bayan mutuwa fa za ka koma wannan ga abin da ka shuka ɗin abin da ka shuka shi za ka girba ina fata wani fahimta to ‘yan uwa waɗannan baituka ne masu ƙima ƙwarai da gaske duniya da kake ganinta lokaci ne gabaninka wasu sun zo duk abin da kake takama da shi an yi wasu gabaninka dukiya ce akwai waɗanda suka gabace ka ilimi ne akwai waɗanda suka gabace ka mulki ne akwai waɗanda suka gabace ka duk abin da kake ji da shi Allah ya maka shi a yau to akwai waɗanda suka gabace ka waɗanda suka gabace ka ɗin nan kashi biyu ne ko dai salafin salih ko salafin salih ma'ana ko dai magabaci na ƙwarai ko kuma magabaci na banza dan magabatan kala biyu ne don dukkanin wanda ya tara dukiya ta hanyar a yi addinin Allah hidima a yi wa addinin Allah hidima a dukkan marasa shi a taimaki waɗanda suke miskinai da talakawa a yi kaza to akwai magabata na kwarai akan wannan akwai irin su abubakar akwai irin su usman akwai irin su abdurrahman bin auf cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta waɗannan kaga su ne abin koyinka ka samu kuɗi mai sunan kuɗi domin kai kwaikwayo irin waɗancan bayan Allah ga kuɗin kuma ga zuhudan saboda sun san sun samu abin da suke bukata don haka kai kake tunanin gobe ko jibi ko kaza su suna bayarwa ne Allah zai kawo na gobe wallahi kuma Allah sai ya kawo idan Allah ya musu wannan buɗin ba za ka taɓa tsammanin lokacin da Allah ya tashi kiyaye maka dukiyar nan ba za ka taɓa tsammanin wani mahaluki zai iya kiyaye maka ita ba bari na baku misali Usman bin Affan radiyallahu ta'ala an yana ɗaya daga cikin masu kuɗi a garin Madina bayan an yi hijira lokacin da za a abin nan tafi yakin Tabuka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai jahaza wannan rundunar ma'ana wane ne zai bata gudunmawa ta abin da suke bukata ko doki ko abinci ko kayan yaƙi ko kaza ko kaza sahabbai suka dinka fitowa abubakar um, usman radiyallahu ta'ala an ya fito da dukiya iya dukiya wacce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra usman ma amila ma amila ba'da al-yawm aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai kuma cutar da usman dangane da abin da ya aikata bayan yau saboda ya fito da dukiya mai sunan dukiya kwarai ya ba da ita lokacin da ake buƙatar tsananin kishirwa ake tsananin kishirwa a garin madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka hijira daga makka zuwa madina akwai wata rijiya mai daɗaɗɗen tarihi wanda wannan rijiyar ta kasance tana ba da ruwa mai daɗi akwai wasu sauran rijiyoyin da wasu ruwayen suna ba da mai garɗi a zartsi to wannan rijiyar sai ta zama tana kankashin wani bai yahude ne saboda su bai yahudawa sun rigayi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan gari a tunaninsu za a turo annabin karshen zamani a wannan yankin to akwai wani bai yahude shi yake mallakin wannan rijiya din idan zai zo yana siyarwa da waɗa mutane gaba ɗaya da yahudawa da wanda bai yahudawa duk wanda zai sha ruwa to sai ya bada dirhami ɗaya zai sha ruwa a wannan rijiya din ina fata fahimta Uthman radiyallahu ta'ala anhu irin masu kuɗin da ake bukata kenan me zan yi domin na kaffafa na su kawo al'umma musulmi dan haka sai Uthman ya so ya siya wannan rijiyar wallahi ba dan ya ƙara jarinsa ba ba wai dan ya ƙara tattalin ƴaƴansa me za su samu gaba ba ba wai dan ya yanke wa kansa da ƴaƴansa da zuriyarsa talauci ba kai ne ayo kake wannan tunanin ka bawa Allah sai Allah ya kula da bayanka dabaran mu yau muke jagorantarwa sai Allah ya bamu da dabaran da ranka ka ji yaranka suna gididdiba gado tun kana kan gadon mutuwa ni da kunne na naji a nan asibiti ɗaya daga cikin asibitocin nan ba zan faɗi sunansa ba wallahi mala suka zo suka dinga Allah dai ya kyauta kawai dukiya musiba ce kai aikin Allah sai Allah ya kiyaye maka bayanka amma bawan Allah ne yana kan gadon babban guri nasa a nan kaso kware babu abin da zai banda hawaye da kuka shi kuma gashi nan tashi ta zo gargara na samu damar yin wa'azi ne abin da zan yi ya ce lokaci ya kore na ce wallahi bai kore ba duk abin da ka faɗa da ranka da wayanka duk abin da kai kuma za a rubuta to kai abu tun gabanin lokacin ya kore Usman radiyallahu ta'ala anhu tunaninsa ya za a yi sokaka al'umma musulmi da wannan dukiya tasa me yayi sai ya yi dabara ta 'yan kasuwa in ya ce siyan min da dukiya da rijiyar nan zai ce ba zai siyar ba saboda a tunaninsa zai sa double ɗin dirhami ɗaya da shi ba yahudan yake siyarwa shi ba yahudan duk wanda zai jaruwa dirhami ɗaya zai bayar an gane da kyau da musulmi da wanda yake ba musulmi ba to sai usman ya yi dabara ya ce ina so na yi musharaka da kai cikin kasuwancin nan naka kuma ya san shi usman ɗan kasuwa ne ma'ana me yi wani partnership ina so na na sai rabin wannan rijiya yace a zaka iya siyan rabin rijiya yace eh abinda nake nufi idan aka ja ruwa yau ka siyar yau to ni kuma gobe zan siyar da nawa kowa ya sa farashin sa yadda ya ga dama haka ne haka ne yace to ni dai ina nan akan farashi na ya ce ba ka da damuwa ni dai mai partnership din nan ya ce ya yadda ya siyi wannan rabin rijiyar duk lokacin ranar ba yahude mai son ruwa ba yahude ko wanda yake musulmi zai zo ya ba da dirhami ɗaya usman ya ce duk rana ta kowa ya zo ya ɗebi ruwa kyauta babu biya ko silan sisi da ba yahudan da wanda ba ba yahude ba hawa malam sai lokacin ba yahude kaga mutane sun dade ranar Usman sai ga kowa ya dafifi ana so a ɗebi ruwa kaga masu kuɗi da hidima da da da abin nan kenan da manufa ba yahudan nan yaga an kashe masa kasuwa ah to babu wanda yake zuwa ranar da za a bada dirhami daya ga kyauta an gane free of charge wane ne zai zo ya ce zai biya kuɗi kawai sai ba yahudan ya ce kaga Usman in kana so ga ta nan zan siyan maka ba da ita abin nema ya samu da haka Usman ya sai wannan rijiyar gaba ɗaya ya ce daga yau ta zama kyauta duk wanda zai zo ya sha ruwa ya sha ruwa kyauta ruwan daɗi a garin Madina wallahi azim da ɗaiɗaikun wasu masu kuɗi a jihar Kano za su yi gaban gabarin wani aiki kaɗai wallahi sai an rage raɗaɗin talaucin jihar Kano kai har da makota ma da muke da su amma me damuwar tunanin wai idan ya ashaitanu ya idukumul faqar wai talauci zai yi zai gadar wa ‘ya'yansa wai talauci, ai ba kai kake gadar da talaucin ba, bari in ƙare maka kissa, ai ba ta ƙare ba. Usman radiyallahu ta'ala anhu yau ana maka magana shekara dubu da ɗaruruwa baya nan, amma har a yau akwai bankuna masu sunan Usman Usman a Duwalul Khalid, musamman a garin a Saudiya. Kun san me yasa? Wannan rijiyar sai Allah ya mata tsayin rai, har yau tana nan. to da aka zo a daula Usmaniya tun da gurin akwai danshi a gefe-gefensa sai aka dinga fitar da tsirrai na dabine suka dinga tofowa suna fitowa Usman fa ya zo an kashe shi ya gama nasa amma ka duba aikin alheri yadda yake naso yadda yake binne shi don haka sai dabine suka dinga fitowa a gefen wannan bishiya nan to sai aka ce ah to tunda wannan bishiya tana gefen ruwa yana fitar da wannan dabinai to a sanya shi a cikin wakafe na sayyidi Usman da haka sai a dinga ɗauka wannan dabilai ana sarrafa su kai hatta kai Allah ya albarka a gurin aka samu gwamnati ta killace ta kiyaye sai a raba dukiyar da aka samu gida biyu da sunan Usman duk wani account da za a bude da sunan Zunnurai an gane Usman Zunnurai wani bangare a sa shi account wani bangare kuma a je a yi manya-manya ina maka magana a yanzu kuɗi ne ba ƙananan kuɗaɗe ba a yanzu ma an mai da gurin katafaren wani hotel mana na saukar mahajjata an ciyar da shi gaba usman ba shi ya ce ai haka ba ba wasu ciye ba bai ce ‘ya'yana ku kaza ba ku niyya malam Allah ya ga niyyarsa har yau ka duba ka ga yana samun wannan lada ɗin kuma ga shi dai kuɗin yana nan kuma ana amfana kuma ana juya shi wani idan aka samu aka raba wancan bangaren ai aiki kaza wannan kuma ai aiki bangare kaza ka sa Allah gabanka baka sanya Allah zai yi da kai ba nan gaba amma damuwar mu a yanzu abokan sharri abokai na cewa kana yi za a ga cewa ai ka rubuta kanka ai ka bata ai baka san wani har a ce masa wai ba shi da mafadi wai wani ne yayi wata bajinta ya bada wa wasu masu da'awa wasa kyauta mai nauyi akan a ci gaba da aikin Allah wai dan Allah a samu wasu su je su samu alajuwa ne shi kan ba shi da mafada wai ba shi da mafada saboda yana neman aljannarsa amma fa da su yazo yawa yayyafe wallahi na rantsa da Allah ba za ka ji kowa ya magana ba to Allah ya ganar da mu dan haka dan uwa in zaka nemi aljanna ka neme ta amma ka tsaya kana depending on wani wai yara ko kaza Allah ya musu albarka idan suka taso idan suka kana yi to abin da za su dora kenan amma yaran yanzu Allah ka shirya mana su gaba daya ka shirye mu gabaki daya malam yace thumma ba'da zalika idza fariha biha li ajli al-mubahati wa tafakuri wa tatawuli 'ala an-nas fa huwa mazmumun idan mutum yana da dukiya yazo yana yin alfahari shine al-mubahati wa tafakur yana alfahari da wannan dukiyar da ya samu wa tatawul yana wattatsawul ala nas yana daga kai wa mutane shi yana ganin ai Allah ya bashi dukiya innal insana la yatgha an ra'ahu stagna kaga san wani mutum za ga shi miski ma'ana ba kowan komai ba a cikin mutane ya zo kasuwar ba komai komai ba yana dako a taimaka a yi kaza a yi kaza abin tausayi amma yayin da Allah ya bashi dokiyar to lokacin kuma za ka ga canji lokacin za ka ga wulaƙanci kuma galibi matasa waɗanda suka fi shiga sabon shigan kasuwa wannan rudin ya fi kama su wani yana gani dabararsa ce hikimarsa ce wayansa ne experience ɗinsa ne ya bashi wancan kai da Allah bai baka ba ka daɗe a kasuwa daƙiƙancinka ne baka iya ba Allah ya ganar da mu mala yace wa tatawul ala nas fa huwa mazmum wannan duk abin zargi ne ba daidai bane wa man fariha biha li kauniha min fadlillah to amma duk wanda Allah ya bashi dukiya ya ji cewa wannan daga Allah ne to fa huwa mahmudun wannan abin yabo ne kwarai abin nema ne qala umar radiyallahu ta'ala an umar Allah ya kara masa yadda yake cewa allahumma la nafrah illa bima razaqtana ya Allah kada ka samu dinga farin ciki in ba da abin da ka azurta mu da shi ba وقد مدح الله تعالى المقتصدين في في العيش كما للي الله مدوكين سركي يا يبي waɗanda suke tsaka-tsaki dangane da harkar rayuwarsu Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawaman daga cikin bayin mai rahama wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salaman har izwa wallazina idza anfaqu su ne waɗanda idan za su infaƙi za su ciyarwa lam yusrifu ba sa almubazzaranci ba su wuce gona da iri walam yaqturu kuma ba sa talauci ba ba sa ruwa iya ruwa ma'ana suna wa kana baina zalika ne qawaman suna tsakatsaki wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk da wannan hadisi ne mai rauni ma khaba man istikhar dukkanin wanda yayi istikhara yake neman istikhara to ba zai tabe ba wala nadima man istashara kuma dukkanin wanda ya nemi shawara ba zai nadama ba wala ala man iqtasada kuma dukkanin wanda yake tsakatsakin nan cikin rayuwarsa ba zai talauci ba ma'ana ce mai kyau amma kuma hadisi ne mai rauni a cikin da'iful jami ina fatan fahimta وكان يقال القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المعيشة ينتكى تكي أتكر رايوة يكفي عنك نصف المق... يكفي عنك نصف المقنى ينا wadatar maka rabin ɗawainiyar da take tattare da kai kai tsaka-tsaki cikin nemanka abinda yake mala yace wal iqtisadu abinda ake nufi da tsaka-tsaki arriba bil kifaya shine ka yadda da abinda kake samu an gane ka yadda da daidai samun ka daidai abinda Allah ya baka wa qala ba'd as-salihin man iktasaba tayyiban wa anfaka qasdan qaddama fadlan ma'ana man iktasaba tayyiban dukkanin wanda ya nemi halal wa anfaka wa anfaka qasdan kuma idan zai ciyarwa ya ciyar daidai gwargwado ma'ana ya ciyar daidai gwargwado to wannan kaddama fadlan lalle ya gabatar da abu wanda yake mai falala ina fata mun fahimta qala al imam ibn daqiq al eid qala al imam ibn daqiq al eid yake cewa ibn daqiq al eid yace i'lam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sani lalle annabi sallallahu alaihi wasallam qad hassa ala taqalluli min ad-dunya annabi ya kwaɗaita dangane da karanta son duniya wa zuhd fiha da yin zuhd a cikin duniya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun fi dunya ka annaka gharib ka kasance a gidan duniya kamar kai bako ne aw abiri sabili ko kuma dan tafarki ma'ana wanda kawai ya zo wucewa ne ya dan tsaya ya huta ka dauki duniya kamar haka in baka dauke ta a haka fa to ta zama maka budurwar wawa za ka tsammanin gurin shanta cewa ne gurin sharholiya ne da miƙe kafa in ku ka ɗauke ta a haka to lokacin da ta kama kai ka ƙololuwa to lokacin za ta juya maka rana ni dai kan banga guraren da Allah ke nuna aya a kan irin waɗannan hadisan ba kamar a Najeriya idan dukiya ce za ka ga wasu gasu sun kai amma yau a ina suke idan mulki ne yau gasu su ne a guri kaza amma yau su ake cewa ba za ku wuce nan ba a dafa su suke cewa sai an wuce amma yau su ce lokaci ne Allah shi ne mai zabani to na haka duniya kenan idan da kai ne yau ba kai bane kuma dole ka hakura kana ji kana gani wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi duk da shi ma mai rauni ne annabi yace hubbud dunya ra'su kulli khati'atin hadisi ne mai rauni a cikin dhaiful jami' ma'ana wai san duniya shine kan dukkanin ko kuma kol asalin dukkanin wani zunubi ma'ana ce mai kyau na'am duk mutumin da ya bude wa zuciyarsa neman duniya to duk abin da yake yake halal yake haram zai nema kuma ba zai ga abu mai kyau ba wa fi hadithin akhar a wani hadisin na daban wanda shi ma dai mai rauni ne inna zahida fi dunya mai yin zuhuda a cikin duniya yurihu qalbahu fi dunya wal akhirah to yana hutar da zuciyarsa a duniya da lahira war raghibu fi dunya wanda ke kwadayin neman duniya yut'ibu qalbahu fi dunya wal akhirah yana wahalar da zuciyarsa a duniya da lahira hadisi ne ta bangaren inganci mai rauni amma kuma a ma'ana ma'anarsa mai kyau ne dukkanin wanda zai yi zuhudu ma'ana ya yadda da abin da Allah ya bashi wancan abin da Allah ya basu shine daidai nasu kai kuma abin da Allah ya baka ba tare da kana hangen nasu ba to ka hutar da zuciyarka a duniya da lahira amma kullum ka dinga hankoran kwaɗayin duniya da lahira yadda Allah ya ba wa'ancan kullum kai burinka ka je ka share guri ka zauna ka ga waccan motar ta wuce kai wannan ba irin ta nake bukata ba waccan wacce ta wuce ita ce ba shi da ko sisi amma san duniya ya cika masa rai to kaga wannan babu inda zai kai labari wa'lam anna man fi dunya dayfun wa ma fi yadihi ariya wa anna ad-dayfa murtahilun wal 'ariyata mardudatun wad dunya 'ardun hadirun ya'kulu minha al-barr wal fajir wa hiya مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها فمن شاركهم في محبوبهم أغضبوه مالم ابن لطيق العيد يتقبل سوى واعلم كسني أن من في الدنيا ضيف كسني وانك يتقن دنيا نباقوني وما في يده عارية abinda ke hannunka kuma kayan aro ne wa annad dayf kuma lalle shi bako murtahilun la mahala ma'ana tabbas zai tafi wal ariya shi kuma abun aran nan mardudatun za a dawo da ita wa duniya kaga duniya ardun hadirun abu ne wanda ake bijirar da shi ya kulu min halbar wal fajir nagartacce da na kirki duk suna ci daga ciki وهي مبغضة لأولياء الله كما تنا بكن ترن تنا فسات ودن سكي وليين الله محببة لأهلها ودن تزمو تنا أين واتو أبصو يواتي أن دنيا فمن شاركهم دكا وندي مشاركة ya haɗu da ‘yan duniya wajen neman fi mahbubihim wajen abin neman su duniyancinsu a bazatuhu to za su fusata shi abin da yake nufi a nan gudan idan kai ka zo ka ce kawai duniyan nan ita ce nemanka ka manta ma da wata mece ce lahira wai mutuwa ko makamancin haka to ka sani za ka je ka haɗu da waɗanda su tsantsar duniya suke nema kuma wallahi sai sun bakanta maka kai dai ka tsaya daidai ruwa daidai tsaki inda Allah ya tsayar da kai ka tsaya an gane da kyau wa qad arshada wa qad arshada rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ila ila tarkiha bizuhdi kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da wannan wanda ya tambaye shi dangane da ya tambaye shi tunda ya ce ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabba lillah abinda idan na aikata shi Allah madaukakin sarki zai so ni ko mutane za su so ni ko ba haka ba to sai yake ce masa a dangane da abin da ke hannun mutane in arada mahabbatan nasi lahu in hadda gaskan yana son soyayya yana son abinda Allah zai so shi yana son abinda mutane za su so shi sai annabi ya bashi wani kalma takaitacciya ka guji abin da ke hannun mutane Allah zai soka mutanen su ma za su soka ba dan baka bukata ba a'a ka takaitu da abin da Allah ya baka wallahi idan kai haka sai duniya ta zo gare ka raghimatan anha ta tilasta karfi da yaji amma idan kai ana ganin ka an san me ka zo yi kullum bukatu ne kuma ba bukatu na al'umma ba a bukatu na karan kanka da kanka ko da tambaya ce wacce ta halasta ka tambaya ka karanta ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ma yake nunawa idan har kana son tatacciyar kubuta kada ka taba neman taimakon wani wanda koda wani abin faduwa ne akan abin hawanka da Allah mai komin kaza kada kai haka zaka zama aziz zaka zama mai girma zaka zama abin a girmama ka akwai bayanai kwarai a karkashin wannan a hadisin kuma tun az ana ta nuna mun lokaci yayi dole za mu kwana a daidai wannan gaba din idan mun zo insha Allah za mu tashi a daidai wannan gabar wa kadi arshadar rasulu sallallahu alaihi wasallam ina fata mu fahimta bayani da ke mana magana akan lalle ka nisanci abin da yake hannun mutane wannan shine zai zama maka zaman lafiya kuma kai da aka ce an nisanci abin hannunka kai fa an tara maka kuma aiki ne saboda idan kowa nisanci abin hannunka kana da shi to wa zaka baya mutanen kuma suna bukata kuma kaji irin abin da Usman radiyallahu ta'ala an da ɗaiɗaikunsa irin abin da suke yi ko ya ka bayar ɗin lalle za ka ga alfanansa ko ba daɗe ko ba jima lokaci zai halinsa ubangiji Allah ya ba mu ikon bayarwa ubangiji Allah ya ba mu kana'a da kuma zuhudu da nisantar duniya ya ba mu soyayyar Allah maɗaukacin sarki abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya ɗa mu cikin ladansa na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana Allah ya amintar da mu a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya amintar da mu a cikin wannan ƙasa tamu Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina zabe da yake kusanto mu ya Allah ka sa ai lafiya a gama lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka saita mana hankulan maka ainihin wato matasan mu Allah ka saita mana hankulan matasan mu abin zai maka daci zai maka ciwo kwarai da gaske dukkanin wanda yake bibiya halayyar matasan mu na yau dan Allah ka duba ka ga abin da ya faru jiya ne ko dazu a nan nan gyaɗe-gyaɗe ka duba abin da ke faruwa a irin waɗannan unguwanni namu idan harkar daba ta taso da kwacin waya ka duba menene halin da matasanmu suka shiga babu wata siyasa da za a yi ta sai an gurɓata hankalin matasa yau baka tsira ba ko da a mota kake nawa aka aka kwankwasa aka nuna musu wuka su ba da abin da ke hannunsu na waya ko kuɗi nawa ne suna cikin a daidaita sauke kinafef a nemi a nuna musu wuka su bayar nawa aka kashe nawa aka zub da jini nawa aka yanka nawa aka yi kaza kuma matasan dai kuma in ka motsa shi ya ce shugaba azzalimi alhali zai burma mutum wuka ya karɓi wayarsa ya je a bashi mafi kaskancin kuɗi a banza ni abin da nake cewa daga cikin abin da wasu masana suke tattaunawa in dai muna son daƙila harkar wannan kwace na waya abu ne fa guda ɗaya babu yadda za a yi mutum ya samu waya mai tsadar gaske ana kwatatta tasha kuma in an kai ta wani guri an san ana zuwa za a bada mafi karancin kuɗi kuma a cewa ana son a yi takilin ɗin wannan abu ba zai yi ba dole ne sai an rufe dukkanin kasuwancin waɗannan da ake kiransu 'yan jagwal saboda su ne umul aba'isin ɗin waɗannan fitintuno in kai ɗan jagwal ne ka yi haƙuri amma su ne ummul aba'isin din waɗannan fitintuno idan ka je nan farm center farkon abin da zaka shiga wata bukata ta kai ka kai ka ce su a gurin za su yi maka kwacen ana karɓa ne ana shigar da ita ta riga ta sha ba binciken ina kwalinta ina asalin me shi kaza da kaza matattara ce ta dabanci matattara ce ta kwace ka duba nan in kai shekaran farm center din nan duk harka kenan mutum yana zuwa wayarka tana faduwa ko ana ɗauke maka shikenan ta zama labari amma yau da babu inda za su je su siyar a wulakance wallahi abin zai sauki ban sani ba ko an fahimce ni amma ana zuwa duk kudinta za a tsiyayar da kudinta kai dai shi kuma ya sha shi kuma zai duk abin da zai lalata ta ya sauke duk abin da zai sauke ruwa ta sha kenan to ashe an san suwane ne suke kuma suwane ne suke bada gudunmawa ba a ce a hana sai da waya ba amma a sa conditions da in wanda zai sai da waya sai ta cika sharaɗi kaza da kaza amma wallahi ƙarya ake a ce za a hana facen waya matukar da ire-iren waɗannan 'yan jagwal ɗin muna ganin su ni a gyaɗe-gyaɗe nake kuma na san lokacin da aka kafa wannan kasuwar kuma mun san ɗaiɗaikun waɗanda suna nan da ire-iren waɗannan abubuwan suka yi suna kana zuwa za a baka kuɗinta sun riga sun gaba lalata al'amarin da gyaɗe-gyaɗe nan gurin wallahi harkar dabancin nan bai kai bayan zuwan wannan harkar lokacin waya ɗin nan ba to amma ka duba yadda al'amarin yadda ya kai babu mafaɗa kowa zai duk abin da ya ga dama ai su ma halaliyarsu suke ci a gurin kai ka ce kwace za su yi maka sai dai kana yi kana ta daddafa abin da za ka dafe kada a yi maka abin da yake na aika-aika to wannan shawara ce ga hukuma ba wai an tauye wasu cin abinci ba ne hanyoyin cin abinci suna nan da yawa ba zai yi tsiraru a mayar da su su ci abinci ba ana kuma cutar al'umma ana zubar da jini ana kisa akan abin da bai kai ya kawo ba yau idan ya san babu wanda zai san wannan zai sai wannan wayar wallahi ba zai yi ba amma sanin idan ya sata za a kai shi a bashi abin da zai sha kwayarsa ya bugu to wannan tasa gobe ma zai kara wannan tasa jibi ma zai kara yana nan ya san wane ne zai siya zai abin nan Allah ya gane da mu Allah ya sa mahukunta su gane irin wannan al'amari amma in ba haka ba sai dai a yi ta maganar ya sauƙaƙa gobe kuma ka je bala'in ya dawo Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka amintar da mu a wannan ƙasa tamu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin jarabawa Allah ka ba su a sa'ar jarabawa waɗanda suke kasuwanci Allah ya musu buɗe cikin arzikinsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah